أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوى ما سجرما in ba na manta ba yau muna hudu ga watan biyar hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida daidai da shida ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya ba mu ikon ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi ya ulumuddin islami wanda yake masallacin munira unguwar ba nifondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratul shura tun daga farkon surar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na 22 yau za mu tashi aya na 23 zuwa abinda Allah madaukakin sarki ya so Allah madaukakin sarki ya datar da mu wanda in ba na manta ba aya na 23 shine fadin Allah madaukakin sarki ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات lalle nan ne gaba wadda za mu tashi a kanta Allah maɗaukin sarki ya taimaka mana kan mu manta ɗan uwa masu girma a karatun da ya gabata a jiya mun yi bayani cewa lalle su kafirai waɗanda suka kafircewa Allah ranar kiyama inda za ka gansu za ka gansu cikin tsoro tsoro ya kama su sakamakon mummunan aikin da suka yi mana musiba ta mummunan sakamako za su shafe su za ka gansu cikin damuwa cikin tsoro allah maɗaukin sarki ba zai ba su kwanciyar hankali ba saboda me wanda ya kamata su yi na biyayya ga allah ba su yi sha duniya amma an da suka yi imani suka yi aiki na kwarai za a gansu suna yawo a cikin dausayi na aljanna farfajiya na aljanna da dausayi duka a sunan cikin ni'ima suna samun dukkan abin da suke bukata a wurin ubangijinsu to ka ganka a aljanna cikin dausayi na aljanna cikin farfajiya ta aljanna to shine babban rabo in ji Allah subhanahu wataala duk wani abu da mutum zai ce ya samu ya dace inda ba aljanna ba ce to yana da saura shi ne Allah yake ba mu labari a wannan aya Allah ce zalika wancan labari da Allah ya bayar wani labari labarin cewa masu imani suna cikin farfajiyar aljanna suna samu duk abin da suke so to shine labarin da Allah bai yi bashirullahu ibadahu shine labarin da Allah ke baiwa bayansa bushara cewa duk wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai za su samu dukkan abin da suke so a cikin gidan aljanna alladhina amanu wa suka yi imani wa amilus salihat suka yi aiki na gari kul kace da su ya rasulullah la as'alukum alayhi ajra ni fa bana neman wani lada a gurin ku game da iyar da sako na annabta da nake yi wa'azin da nake muku ba na buƙatar wani lada a gudu illal mawaddata fil qurba sai dai nuna kauna game da kusanci da yake tsakani na da wannan ayar da yawa suna tafsirin ayar amma ba su fahimci ma'anar ayar suna ganin kamar manzo sallallahu alaihi wasallam anan Allah ya ce da shi ne a nuna kauna ga ahlul baiti lalle son ahlin manzo Allah waɗanda duk suka yi imani wannan yana daga cikin abun da yake da kyau kuma yadda zaka so dukkan wani mai imani amma ayar ba tana nufin nuna kauna ga ahlul baiti ba ayar abinda take nufi shine abinda manzon Allah yake nema a gurinsu shine in har ba za su yi imani da shi ba a matsayin manzon Allah to su kyale shi saboda kusanci na alaka da yake tsakanin shi da su shi yasa Imam Bukhari ya fitar da riwaya daga Tawus cewa anna rajulan sa'al ibn Abbas an hadhihi al-aya wani mutum ya tambaye mun ibn Abbas shin wannan ayar kun san ɗan shi'a suna kafa hujja da wannan aya suna cewa dole a so ahlul baitil manzo saboda Allah ya ce a nuna kauna gare shi suna kafa hujjar da ayar ba yadda ahlus suna suka fassara ta ibn Abbas da aka tambaye shi game da wannan aya fa qala Sa'id bin Jubair sai sa'id bin jubair ya ce ma wanda ya tambaya ai wannan ayar ana nufin qarabatul rasul makusantan manzon Allah su ake nufi ku nuna kauna da su sai ibn abbas ya ce adilta ya sa'id bin jubair kai gaugawa ba haka ake nufi ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun fi baitin من بيت قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة دك قريشاوة ba wani gida kaf wanda yake a garin makka gidan ƙwarishawa face manzo Allah yana da alaƙa da su ta jini ta ‘yan uwantaka kun gane ko sai ce ma'anar ayar cewa aka yi da manzo ƙulla as'alukum alaihi ajaran illal mawaddata fil qurba ai an tasilul qaraba ku dai ƙwarai shawa ba na neman ku ba ni lada game da wa'azin da nake muku amma ina roƙonku da ku sadar da zumunta da yake tsakanina da ku bi kaffil adha ku kame cutar da cutar da ni da kuke yi فإن لم يكن كف الأذى بأني رسول الله وعلى الأقل أن يكون بكف أن يكون الكف الأذى بأني من أقاربكم cewa in ba ku iya in ba ku iya daina cutar da ni a matsayina na manzon Allah to ku cutar ku daina cutar da ni kasancewa ta ni dan dangin ku ne ni jinin ku ne me yasa saboda suna da girmama zumunta ba sa son yanke zumunci ba sa son cutar da ɗan uwansu sai ce to ai alal akalle in ba ku yadda ni manzon Allah ba ku daina cutar da ni dan ni dangin ku ne dan ni jinin ku ne kenan ma'anar aya qul la as'alukum alaihi ajra kace da su ba na neman ku biya ni game da wannan wa'azi da nake yi illa al-mawaddata fil qurba sai dai ku kare ni mana ku nuna min ƙauna ku daina cutar da ni a matsayina na ɗan uwanku na jini to ku daina cutar da ni a matsayina na ɗan uwanku in ba ku iya cutar da ni ba in ba ku iya daina cutar da ni ba a matsayina na annabi ba ku imani da ni ba kenan wannan ayar hujja ne akan ƴan shi'a ba hujja ba ce gare su su ƴan shi'an da suke kafa hujja da wannan ayar in sun fahimci ma'anar ayar da sababin nuzul na wannan aya ba sa kafa hujja da ce ayi aso aso a aya tana magana ne akan aso ahlul baitul rasul sallallahu alaihi wasallam wannan ayar in akwai ma wasu dalilai to wannan ayar ba akan haka take nufi ba tana nufin su dangin manzon Allah su daina cutar da shi dan zumuncin da yake tsakanin shi da su Allah ya samu dace ومن يقترف حسنة Allah ya ce duk wanda ya aikata wani aiki na gari wanda Allah yake so nazid lahu fiha husna za mu kara masa kyakkyawa a cikin wannan aikin da yi kula da kyau nan kamar tana fassara muna wal hasanatu bi ashri amsalha kai guda za a baka goma Allah sai duk wanda ya aikata aiki na kwarai hasanatan tu kowane yana aiki ne na alheri shi yasa aka zo da shi munakkaran wa man yaktarif hasanatan duk mutumin da ya aikata aiki na alheri ko yaya yake Allah ya ce nazid lahu fiha husna za mu ƙara mai kyakkyawa me yasa inna allaha ghafurun shakur Allah mai wafara ne kuma mai godiya ne yaya godiyar Allah take kai mai kaɗan ya baka da yawa Allah zai ce ayi kaza in kai ya fahimci kai mai yin nan kai ɗaya a ce an baka goma kai goma a ce an baka ɗari ɗarin nan za a bar su ne a za a dalilin kasu ne ila afashin katira ila masha Allah shine godiyan Allah inna Allaha ghafurun shakur Ginan wannan sifa ce ta Allah bawa ma yana da wannan sifa na godiya shi ko godiyan bawa shine yayi amfani da gabansa don yi ma Allah biyayya yayi amfani da dukiyarsa don yi ma Allah biyayya duk abubuwan da Allah ya mallaka mai zama zai yi amfani da su don ya bi Allah to wannan shi ma zama mai godiya ga Allah am yaqulu naftara am bi ma'ana bal a'a su dai mushrikai abin da suke cewa iftara ala Allah kadiba manzo ya kirkiro ƙarya ne ya jingina ta ga Allah haka suke fada fa in yasha illa inda Allah ya so inda da gaske ne cewa manzo Allah abin da ya fada ba sako bane daga gurin Allah yahtim ala qalbik da Allah ya sanya rufi a cikin zuciyarka wa yamhu Allahu al-batila Allah ya share abin da yake barna ne wa yuhibbul haqqa bi kalimati ya tabbatar da gaskiya da kalmarsa ma'ana da umarninsa da yardarsa innahu alimun bi dhati sudur domin shi Allah shine ya san abin da yake cikin zukata ku duba mu kallayan nan karo na biyu nan kafirai suka ce manzo Allah abin da yake faɗa shine kirkiro ya jingina ƙarya a gurin Allah mun faɗa babu wanda ya kai laifi a cikin makaryata idan makaryatin da yace Allah ya masa wahayi alhali Allah bai masa wahayi ba da kuma wanda yace zan sabkar da irin abin da Allah ya saukar da shi an tuna to shine anan suka ce manzo ya kirkiro ƙarya ga Allah sai Allah yake cewa am yaqulu naftara ala Allah kadiba su dai mushrike suna cewa manzo Allah ya kirkira ƙarya jingina ta ga Allah fa in yasha illahu yahtim ala qalbi inda Allah ya so da sai ya shafe ya sa rufi a zuciyarka abinda ake nufi inda da gaske ne manzon Allah abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne to da a zuce shi sai Allah sanya mai mantuwa duk abin da zai faɗi sai ya manta ba da ya ce rahisa na ƙwale uka falatan saba to sai Allah sanya mai annisiya yanzu ya manta abin da yake sun ya ce sannan wayan lawul batila abin can da ya faɗa kenan ba haka ba ne in kenan ya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba to wancan ma da ya faɗa sai Allah ya share shi ya zamanto babu ta cewa kuma abin da kace baya kamanta da shi amma saboda manzo Allah abin da yake faɗa gaskiya ne Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil menene inda ya faɗi wata magana ko ƙaƙa take wadda ba mu muka ce bai ya ce ya ce alaci taura mun kama shi da hannunmu na damu da mun yi masa hukunci amma innahu yadda alamun yake shi manzo sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa bai fadin magana dan son zuciyarsa in huwa illa wahyi wa sai da abinda aka masa wahayi kina abinda kafirai da suke cewa manzo Allah ne ya fadi abinda yake so wannan ba gaskiya bane manzo sallallahu alaihi wasallam duk abinda ya fada wahayi ne daga gurin Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki ya samu dacewa menene zamu cewa wa yuhibbul haqqa bi kalimati ko ba haka bane sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gaskiya ya wanzar da gaskiya da kalmar sa ma'ana da umarnin da yayi cewa gaskiya ta ce gaskiya za ta tsayu innahu alimu bi dhati sudur Allah shine yake masani game da abin da yake cikin zukatan bayansa ina abin da manzo Allah ya zo da shi gaskiya ne shi yasa ya bashi nasara a wurare da dama har sai da addini Allah ya tabbata وهو الذي يقبل التوبة عن عباده Allah subhanahu wataala shi yake karɓar tuba daga bayansa in bayan suka yi laifi suka tuba Allah yana yafi musu yasa duk bawan da ya yi laifi tuba mu Allah sharuɗin tuba ka yi nadama game da abin da ka yi ce an da na sani da ban yi ba kuma ka yi niyya ba za ka sake komawa zuwa ga zunubi ba sa'annan in yana da alaƙa da haƙƙin bayi ne ka maida ma bayi haƙƙinsu kun gane ko sannan mutum ya ikilahi game da laifin ya zama ya daina laifin ina wannan abubuwa guda hudu su ake so ga wanda zai tuba na farko ka daina laifin na biyu ka yi da na sani inda ka sani da ba kai ba na uku ka ɗauki niyyar insha Allah ba za ka ƙara aikata wannan laifi ba na hudu ka duba ka gani haƙƙin wasu ne eh mai damusu in wanda ke mai suwa ne ko ba ka bane idan akwai wani haƙƙin wani na ba mai mai suwa ba sai ka bai sadaka da shi in ba wanda aka sadaka da shi bane ka je ka je su ga fari Allah zai yafe mu da akwai lokacin da kai mu wani laifi in ka gaya mai maimakon tuban ya gyaru sai abin ya zama matsala sai sa abubuwa da yawa sai an duba su amma Allah ya ce wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadi Allah shine wanda yake karbar tuba daga bayansa wa yafu an sayyiati kuma yakan yi yafiya game da laifuffuka wa'inda bayi suka aikata wa ya'lamu ma taf'alun kuma ya san abin da kuke aikatawa malamai suka ce nan ana son a nuna ma shi tuban dan Allah yake yi in ma ba dan Allah kake ba Allah ya sani wani yana tuba dan wata maslaha bari in bari kaza dan kaza ba dan haka ake tuba kai tuba ne dan Allah duk wani abu da ba na kware ba ka bar shi dan Allah duk abin da yake na kware ne kai shi dan Allah amma in ka tuba ma ba dan Allah bane Allah ce a ga ma wa ya wa ya alam ma tafalu shi Allah ya san abin da duk ku baye kuke aikatawa idan dan haka tuba dan Allah shine abin da yake wa yastajibu alladhina amanu haka ne ko kuma shi yake karba ma masu imani addu'a da suka yi wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai wa yaziduhum min fadlihi kuma Allah ya kara musu akan falala ta sa ma'ana har abin da ba su ma roka ba sai Allah ya ba su akwai lokacin zaka zo kana ta addu'a Allah ka bani kaza Allah bani kaza ba ma shi ya bukata ka ba kai duk ma bukata ka baka ma kawo gare ta ba amma saboda kana da imani kana roƙon Allah dan ka imani shi ta Allah ce a hada har abinda baka roka ba a baka Isa Allah ce wa yastajibu alladhina amanu shi Allah shi yake karba masu imani addu'an da suke yi wa amilu salihat suka yi aiki na kwarai wa yaziduhum min fadlihi ya kara musu daga cikin falalatarsa wal kafiruna lahum adabun shadid amma kafirai fa in sun mutu bustu suna kafirci suna da azaba mai tsanani kenan wanne ne fi kowa ya addu'a shi ne ya Allah abinda na roƙa da wanda ban roƙa ba duk wanda yake alkhairi gare ni Allah ka tatar da ni shi duk ka gani in ka ga mutum ya zo yana zaɓe a addu'a bai kware wajen roƙon Allah ba ne Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ya wuce wannan Allah kai ka san zuciyata ko dai in gwada Allah kai ka san zuciyata Allah kai ka san bukata Allah kai ka san abin da ya dace da ni Allah yana roƙonka dukkan falala da nema da suka dace da ni Allah ka sadar da ni su kuma Allah ya sadar da ku Allah shi ne ke tausayin bawa duk wanda ba Allah ne tausaya mai aikin banza ne na zaɓe ya ba laihi ba ne yana tambaya wajen addu'a ka ce Allah ba na kaza ba na kaza ba na kaza ce yana da kyau ko bai da kyau a yana da kyau amma akwai abin da ya yi shi da ba ni wanga ba ni wanga da ba ni duka wani na yi aiko cikin hausa an ce akwai abin da ya fi ungo daɗi an shi akwai abin da ya fi ta daɗi shi ne rike duka eh da shi ne allah ya mana jagora ku ji wata hikima ta allah ga masu nema ba su samu ba suna ganin allah ya manta da su wallahi allah bai manta da ku amma akwai abin da ya samu walau basata Allahu rizqa li ibadihi dala zai shimfida mu bayan sa arziki duk abin da suke so a duniya ce sun samu inda Allah zai yi haka labaghaw fil ard da sun yi dagaba a bayan kasa da sun yi zalunci a bayan kasa wani wallahi talauci ne ya boye iskancin shi ya zama salihin bawa da shi yake da kuɗi irin na suwa ne wala da ba a shakata ba amma da yake hikima ta Allah Allah yana son sai ya bar shi a talauci ai je mun karanta hadisi yake cewa a cikin bayi na inna min ibadi man la yaslu lahu illa al akwai daga cikin bayi na wanda ba abin da yake dashi a rinsi sai dai talauci walau aghnaytuhu la absattu alayhi dinahu da na mai wadata da na lalata mai addini akwai waɗanda ba abin da ya dace da su su zama ba suke da iko ba da suke da iko da addinin su ya lalace yanzu wallahi wanda yana nan zaune ga a ce shi acca ne yau wallahi da wasu sun ga harka ne shi yasa sai Allah bai ga ya dace ya ba su sai ba wanda ya dace na ga akwai hikima ta Allah duk inda kaga Allah ya kai mutum in mai addu'a Allah ya sa ya tsallake kawai amma nan na ya dace da shi muna university wata rana muna ta da abokin fara na ba sai aka dauka aka ce shine aka ba shugaban ɗalibai ah kashi kana muna zaune da yanzu sai ce muna mu tashi mu bar zama nan ga ni wallahi na dauka wasa yake yi yace a bar zama nace a bar ne fanfan tashi ba kashi gare yanzu yace mu tashi yanzu iko ya zo sai ni cewa abokina ni ba ya fara da shi amma kai in ya zo in mai duka sai ya raba ku ya an kai shi ce sai a da ya zo aka kama da ƙyar aka raba su in ka raba su aka ya an ka taice idan an ka zo an ka zamna in ka ce to ga abubuwan da ya zo da su wala ba mai yadda mara shi ikon shi ba ma sha wani lahiya da shi yana an ka zama lahiya to wani kuna tare da shi wala inda zai samu dama kanka zai fara da haka duk inda Allah ya barkace alhamdulillah wallahi shi yasa Allah ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi da Allah zai yalwanta arzikin sa ga bayinsa ma'ana nan da aka ce ga bayi ana nufin dukan bayi dan wasu Allah ya yalwanta musu dan ya ga arzikin ya dace da su amma wasu da Allah ya tauye ma arziki ya san tauyiyar arzikin ne shine ya dace da su da inda sun samu arziki da an yi banna bayan kasa walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai dai Allah yana sabkar da arziki ne gurgurun yadda yake so mana gurgurun yadda zai yalwanci bayan sa haka yake sabkar da arziki wanga da kun kaga an ba mu a yanzu shi a daidai da mu a gobe in Allah yana so akwai bukatar a ƙara sai mu ga ya karu in kuma akwai bukatar a rage sai a rage dan Allah shi yasa abin da ya dace da mu da wannan zai yi amfani in tara harasan mutanen da in gari ya zahi ko ina ko na irin magana masu na fada bai da kyau Allah ya san da kai yana jin yana ganin ka ya sa abin da dace da kai ka roki Allah ya Allah idan ma talaucin ne kuka ga ya dace da ni Allah ku sanya da cikin waɗanda za su zama masu arziki kuma ya dace da su dai ko ba ba kaga Allah sai ya nakale ka daga talakawa sai ya saka ka cikin waɗanda ai ba kuskure mu a gyara ka inna huwa ala kulli shay'in qadir amma ka doka na wani ganin da musulunci wala Allah baya son wannan Allah baya son wannan Allah madaukin sarki yake ci gaba da bamu labari yake cewa innahu bi ibadihi khabirun basir domin shi Allah game da bayansa khabirun masani ne mun ce khabirun yana iya zuwa min al-khibra ko min al-khabar in min al-khibra ne yayi in min al-khabar ne yayi dan ya zo siga ne min segil mubalagha khabir ala wajen fa'il ma'ana Allah ya kai makura wajen gane halin mutane kenan zai zo wajen khibra abin da ce ma khibra yanzu misali idan kana tare da mutum kwana ɗaya kwana biyu baka isa na waye shi amma ko ina tare ko kwana tare a ce kun shekara goma tare shekara ashirin tare duk wasu abubuwa na shi kana iya gane su ko ba gaba ne kenan da an zo magana sai ce ni na san wani saboda shekarar muka za tare da kawo da shekarar sai ce a ka san shi to shi Allah shi ya yi sanin kowa game da bayansa inda shi tun ba a yi ku ba yake tare da ku har kuka girma har kuka kai sadda kuke nan Allah ya kowa sanin ku daidai da ƙiftawar ido Allah bai taɓa rubuwa da bayansa ko ba haka bane shi yasa yayi ma daga cikin addu'a da aka yi sai mun roƙo Allah kada kada kada ka bar ni da kaina daidai da kiftawan ido idan kowane lokaci kana tare da ni Allah ya ce yayi kowa sanin bayan sa in kuma an doke shi daga khabar ne inna Allah bi ibadihi khabirun Allah shine mai bada labari game da al'amarin bayan sa duk yadda mutum zai baka labarin mutane Allah ya shi Allah shine kankan sannan basiru mai gani ne game da abin da bayan suke aikatawa da aka zo abin da Allah ya mana musa hannu bi mu karba wallazi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu Allah shine wanda yake safkar da ruwa ruwan sama al-ghayth shine ruwa da al-matar ruwan sama al-ghayth ruwan sama al-ghayth ana ce ma ruwa ghayth ne in an saukar da su a hali na bukata mana kun shuka har tana neman ta mutu to kuna neman ceto to irin wannan ruwa sai ake shirye shi a dagai shi ko matsar shi ruwan sama ne shi ma wanda ana yin shi da kullum to lokacin da ruwa suka tsaya kun yi duk dabarar da za ku yi ba ta ci an yi addu'a an yi roƙon ruwa an yi istighfari an yi azumin duka ruwa sun izo ba Allah ce in za a saukar da ruwa mu kaɗai ka saukar da su ba wanda ya sai sauka muku da ruwa ko akwai kinan wanda ke saukar da ruwan sama shi ya kamata a nema biyan bukata shi ke da biyan bukata isa Allah ce wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qalabu Allah shi yake saukar da ruwan sama bayan mutane sun yanke kauna game da saukar ruwan haka kawai sai ga yazo ba ku da so ba ku da tsammani wa yanshuru rahmatahu sai ya watsa rahamarsa rahmatu ai wa yunzilu matarahu sai ya zubo da ruwansa sai da ruwan sama ga sunan suna zuba wa huwa al-waliyul hamid Allah madaukakin sarki shine wali mana shine majibancin al'amarin mutane duk al'amarin bayi na Allah Allah shine majibancin al'amarin su hamid kuma shine godaddan sarki mana shi yake gorewa ala kulli halin kun fahimta wasa Allah ne sarkin da ya kamata a gore ma kuma shi ne wanda yake karɓa ayyukan bayi ya saka musu da mafi alkhairi abin da suka aikata Allah madaukin sarki ya karɓa mana ayyukan mu wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu Allah shine wanda yake sabkar da ruwa na sama bayan mutane sun ɗebe tsammani daga sabbansa wa yunshiru rahmata wa yanshuru rahmata sai ya sabko da rahmatsa shine ruwan sama ya zuba ko ina وهو الولي الحميد شيني بوددن سركي معنى وهو الولي شيني مجيبتين الأمر باينسا الحميد كما شيني بوددن سركي wanda ake gode ma a kowane hali wa min ayati yana daga cikin ayoyi na Allah addal ala qudratihi ma'ana ayoyin da suke nuna kudura ta Allah khalqus samawati wal ard halitta samai da ƙasa ka daga kai karka sama karka ƙasa kasan wanda ya wannan ya iya wanda ya wannan ƙwararre ne kuma zatta fi imamin dabba da kuma abun da Allah ya watsa a cikin sammai da gassai na abubuwan da ke tattakawa addaba shine kullu ma yakuku ala wajhila duka abin da yake takawa da cininsa ya zama dabba ina duk abin da ka gani a saman ƙasa halittu masu ban mamaki halitta ne na Allah fara tsuntsaye kiyashi kiyashi ma kala-kala akwai baki akwai ja akwai kanana dukkan wani abu da kaga yana taka ƙasa Allah shi ne ya yi shi na alamun da wanda ya nuna kudura ko bai nuna ba kuma kurci inda Allah yake hakimu kiyashe wannan da kake takawa in sun kai su miliyan kakansu kowanne in bai da rai yana tafiya? eh ba sai da rayuwa ba kai ma da kake bubunka na rayuwar da akai don ka gane ba kowa kake ba fa da aka yi ka aka sama rai don ka rayu kiya shi da aka yi shi aka sama rai don ya rayu fari aka samu su rayuwa don su rayu tsuntsaye aka samu su rayuwa don su rayu kai ma aka samu rayuwa don ka rayu to dan Allah me kake yadda zaka kalli kiyashi ka taka shi ba komai ba haka kai ma ba komai kake ba sanda Allah ya buƙaci kiyashi haka in ya buƙace ka kai ma za ka tafi in baka bi Allah ba baka da wani daraja a gurin Allah shi sa Allah yake cewa ai kaga nan ba a bambance ba cewa Allah ya yi fa wa ma batta fihi ma min dabba da abin da ya sanya a cikin su wanda yake tattakawa mutane na ciki ko babu ciki shanaye na ciki awakai na ciki kaji na ciki duka suna amfani da raini kuma duka a bincike na ilimi ruhi na komiye yana komawa ne ga Allah ka ɗauki na'ura ta bincike za ta nuna ma a ƙwaƙwallo komi a ƙarshensa akwai wani haske da ya yi sama menene rai ne alƙula ne ya gaya mana yaya yake ba sani ba amma ilimi ya tabbatar da rai ne haske ne yana sama a hannu na Allah kusa da Allah yake so sai a cire ran shi nan ka tsaya ka bi Allah ka huta gaji Allah ya ci gaba da babu labari yake cewa wa huwa ala jam'ihim shi Allah game da tara halittun da suke sammai da kasai duka idan ya sha kokare duk lokacin da yaso yana da iko ne haka wa huwa ala jam'i ay ala jam'il khalaiq dukkan halittun da Allah yayi in yaso ya tara su wuri da yana da iko abinda zai baka mamaki sai ka je kana haka cikin ƙasa kana haka kana haka sai ka tarar da rami duk ya shi ne a ciki rayuwa suke babu da wani guri kana haka kana haka sai ka hako maciji ko ka hako tsutsa ba ku da bambanci da ita barin gaya bambancin ka da ita kawai ka bi Allah inna akramakum indallahi menene a cikaku babu wani bambanci banda jin tsoron Allah da haka mutum Allah ya riga ya nuna mai ayoyi da ya kamata shi san cewa mafita kawai shi bi Allah. Wa ma asabakum min musibatin amma ku sani mutane fa ba wani abu na musiba da ya shafe ku ma'ana a dukiyanku ne ko a jikinku ne ko abin da ya kama da wannan ku dai sani fa bi ma kasabat aydikum. Wannan musiba na shafakku ne game da abin da hannayenku suka aikata. Mummunan aikin ku shi yake jawo a jarbe ku da musiba. wa ya afu an kathir Allah yana yafiya game da laifuka da yawa da kuke yi sai kun yi laifi ɗari ko dubu sai a ɗan shafe ku da matsala ta laifi guda laifi ɗari tara da tsin da dabba a ƙyale ku amma ku zo ku ta tsuwa lamarin na sai a hankali kaza kaza kaza Allah ce yana yafiya kai ka san da duk abin da Allah ya ce ma da yawa ba ka iya musanta shi Allah da kai ne ya ce akan shafe ku da musibu fa sakamakon mummuna aikin da kun kai amma da yawa muna kyalewa ai ko ka san me abin yace mu abun nan da yawa wallahi da yawa ne sai cikin laifin da aka mu dan kadan ne wama antum bi mu'jizina fil ard amma ku sani fa ku mutane fa ku kasance wa'inda za ku ga gari Allah a bayan kasa ba mana ba kwa iya gudu sadda Allah so ya kama kuma an tun bi mu'jizina fil ard ku mutane ba za ku gagari Allah a bayan kasa ba sadda to Allah subhanahu wataala ya bukace ku ya kama ku ya so ya muku kowa ba kwa gagari shi kuma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir kun ba ku da wani majibanci al'amari ko wani wanda zai taimake ku game da azabar Allah in Allah ya rufe muku azaba Allah madaukin sarki ka samu zamo bayi masu biyayya Allah ya ci gaba da nuna muna ayoyin da suke nuni a kan ƙudura tasa ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi na Allah aljawari fil bahari jiragen ruwan da suke cikin teku kal'alam girmansu kamar manyan duwatsu ne wadda jawari mun sha'atu fil bahari kal'alam manya-manyan jirage da suke tafiya a cikin ruwa cikin tekuna alace shi yake da ikon sarrafa su in ya so su tafi in ya so su tsaya in ya so ruwa ya nitsar da su in ya so ruwa ya bar su a sa wanda ruwa ya teku ya gaya na ɗai ita yin tekun kaɗai aya ce ta annababba ko ba gaba ne da inda ba ruwa ba da gurin da ruwa ya mamaye a sararin duniya wani ya fi yawa ruwa ko a yadda masu bincike suka ce 71% duka ruwa sun yi occupying ɗin wurin in kan raba duniya kashi uku ɗari in kan raba ta kashi uku talatin nawa za a samu talatin da nawa talatin da uku ko to kashi biyu da ƙari duk ruwa sun mamaye wurin sauran kashi ɗin da bai kai ɗayan biyun ba shi na mutane da dabbobi da itatuwa suke rayuwa 17% ruwa ne kama a ce sosan 11% sosan 11% duka ruwa ne to mu ɗauka samar da ruwan ai aya ne ruwan su tsaya ba su ƙasa ba ta shinye su ba aya ne sannan abin da ke shiga cikin ruwa sai Allah ya ɗauko mana ɗaya cikin miliyan na ayoyin da ke cikin ruwa sai ɗauko mana misali kawai jirgin ruwa da ke shiga cikin ruwa Allah ce manya-manyan jirage kamar duwatsu idan an ka ce alam alamun kamar abun da mafi yawanci ido suna ganin shi mafi yawanci ido sun san shi duk wanda ke kusanta shi ba sai an ce musu ga kaza san maza su gane kaza shi yasa tuta na ƙasa da rafo ana ce da shi alam missa saboda ɗaiɗai ne ɗan ƙasa da bai san tuta ƙasa shi ko ba ka bane manyan malamai ana ce su alam shi yasa haiwan malami ya rubuta siyar alamin nubala mana ala mana sanannun malamai yanzu kamar a ce kabiru gombe ko ba ka taba ganin shi ba kana jin sunan shi abubakar gero shi alami ne shi sa cikin malamai akwai malami da ake ce ma alami wanda ya kai inda ko ba ka son shi ya shahara a ce ɗahir bauchi ko kana son shi ko ba ka son shi ya shahara to haka suna ce ma'alam za ka ce a alam manyan abubuwan da ake gani ala ce to jiragen ruwa da suke cikin teku tsare su don kasu fada mulki ne na Allah kuma aya ce daga cikin ayoyin da ke nuna kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala ai sai ka sallama ka dai ce kawai ka gwada in ka zo cikin jirgi ka zo cikin tsakiyar ruwa kai ka tuma ka fada cikin ruwan ka gani in kana tsayawa sama in ba za a za ka yi ba don Allah bai so ya tsaye da ka saman ba amma jirgi akwai jirgin da yana ɗaukar containers sama da dubu ɗaya da kuma inda mutane za su zauna amma saman ruwa yake tafiya wannan ba aya ba ce to shi yasa za Allah yake cewa min ayati jawari fil bahri daga cikin ayoyi da ke nuna ƙudurar Allah manya-manyan jirage da suke cikin ruwa kal'alam kawon manyan duwatsu in ka canki jirgi can wanda bai taba zuwa bakin ruwa ba in ya zo da dare sai shi ce ga garuruwa can kun ba garuruwa ba ne sai da sahi sai shiga ashe jiragen ruwa ne yadda kasan da gari haka za ka tsaye jirgi yana ta cikin ruwa kuma bai nutsewa kuma jirgin ruwa wanda ya zuwa bakin teku shi ya san wani in kan tafi akwai jirgin da in yatta in an dauke mai kaya sai ka daga kai hulaka ta hawa da kaga tsawon shi jirgi ba akwai mai hawa biyu hawa uku hawa hudu in an ka zo lori hawan kasa da ya cika sai shi cikin ruwa a ƙara lori hawa na biyu da ya cika sai shi cikin ruwa a ƙara wani lodi hawa na uku da ya cika sai shi cikin ruwa har na biyar sai zama hawan da mutane kaɗai shi diya sama sai a hayo sannan shi ɗaya ana ce mu ke rike muku shi yana nuna ya kamata ku bi mu in kuna da bukata ku gaya mana in ya sha ana ce in ya so yuskinin riha sai ya tsayar da iska fayyazlan rawaki da ala zahari sai wa'annan jirage su tsaya a tabbace a wuri guda ala zahari a kan saman ruwa a saman teku ba sa iya gaba ba sa iya ba kai sai Allah ce in ya sha yuskin riha ashe shi jirgin ruwa iska ne ke control din shi akwai wani nau'in iska shi an yi shi ne musamman don control ɗin jiragen ruwa shi zai kada su su yanzu ba ma muna nan zaune ba iskan da muke shaƙa ba irin shi fata jikinmu ka so ba shi sa za ka gabanti ta ba da iska wanda zuciyarmu take da bukata shi daban yake shi muke shaka oxygen kenan sai mu fidda oxygen sai ya zamanto fata jikinmu tana karɓo wani nau'in iska an fahimci hausa shi yasa dukkanmu muna yawo ne akan energy duniya da kuka ganta babu sarari lokacin da na zo ina muna ishara akan da Allah ya yi ruwa ya yi ƙasa ya yi sama ruwa in jirgi in kifi na cikin ruwa yana cikin sarari ne ko na cikin maki eh yana cikin maki ko cikin sarari ko gane misali na ba tsutsa da take cikin ƙasa tana cikin matsatsi ne ko tana cikin sarari mutum ba ku gane ba in yan mutu an kasa shi cikin kabari an sa shi cikin matsi ne ko an sa cikin sarari duk wannan a lissahi irin namu ne wanda ya karanci duniya duk ba abin haka yake ba da wanda yake nan da wanda yake cikin ruwa da wanda yake cikin kabari duk a tsari na Allah kowa na kallon warshi a cikin maci kun fahimta sa kifi da za a tambaye shi yaya mutane suke rayuwa zai ce wallahi na tausaya musu wanda wuri ne yake rayuwa yau wanda ya bi Allah ya shiga kabari wallahi tallahi yau da za ka tashi ka ce wai yaya kabarin na zai ce wani ashe muna wahala ne ga wurin hutu da nan sai ka zo ka gani wallahi sai ka tuna ne inda ka riga da mutuwa ko sai an zo an gama kwaramniyar mazar baka an ƙara komai suka ce a ashe abin da ma da ya gaya mana haka ne ashe can ne an mace nan na da sarari ba ku ribi da cikin cikin mahaifiyarsa yana jin mace ne shi gane yake nan na harkar take amma ya ce ga yanzu nan na na hito shi an ci bane ko ba haka ba to haka kai ma yanzu in ka shiga kabari ka ce a ɗaukar mahoton duniya a nuna mala Allah sai ka ce yanzu nan na ni zama a shi mun ci bane kowa ba bayan ka tayi aljanna Allah ya kai mu can ko bari wanga labari mun zo a garin mai ita shi Allah ya ce menene Allah yake ce in yasha in yaso shi Allah kenan yuskinu fiha yuskinu fiha sai ya tsayar da iska wanda ke tafiyar da abin nan jirage fa yuzlalna sai su tabbatu rawaki da tsaitsaye shine thawabi ala zahrihi ma'ana a saman teku ba sa yin gaba ba sa yin baya inda fi dalil lalle a cikin wannan abin na yin iska don ya tafiyar da jiragen ruwa da yin ruwan da barin jiragen ruwan saman ruwa da aya ce da kulle sabbarin shakurin san aya ne ga duk mutumin da yake mai yawan hankuri ne shakurin ko mai yawan godiya ne ga Allah yana sa nuna wa mutane biyu wani bai da haƙuri da jarrabawa ta Allah shi ko mai imani ya zama sabbar akwai bambanci akan sabir da sabbar wannan sabbar mubalaga ne ya dullu ala tikrar wanda jaraba wannan ta zo shi hakuri gobe ai wata ta daban shi hakuri jibi ai wata shi hakuri me zai sa yayi hakuri dan ya sa da qur'ani in ya ga wannan ya same sai ya ce Allah sarki me sama da ƙasa shine ya sa ni cikin wannan hali alhamdulillah mai gani na dare da rana shi ya sa da cikin wannan hali ya sanin ni bari in yi hakuri kenan fahimtar qur'ani tana ƙara mutum imani an gane ko aya ce da kullum sabbari mai yawa hakuri sannan shakurin mai godiya ga Allah wani shi ko in ya samu baya godiya wani ko in ya samu alhamdulillah kina Allah madaukin sarki ya samu zama cikin masu hakuri da godiya gare shi ayu bihunna Allah yake cewa ko kuma in Allah madaukin sarki ya so shi halakar da su jiragen nan sai menene sai ya halakar da su ma'ana ya nutsar da su cikin ruwa bai ma kasabu saboda laihin da mutane suka aikata wa ya afu an kafir amma da madaukin sarki yana yafiya da dukkan abubuwa da yawa mana yana yafiya akan laifi da yawa da bayan yake yi baya kama su ruwa a ga Allah sun sai an zo tsakiyar teku kak sai jirgin ya yi kasa shi ganin ma Allah saboda tausayi ga bayi sai ya bar su su yi inda suke su wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina Allah madaukin sarki ce ya fasan wa'inda suke jayayya game da ayoyin fi ayatina ma lahum min mahis ba sa da magudana daidai ne na karanta ko wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina Allah madaukin sarki ce ya san wa'inda ke jayayya game da ayoyin mana ayoyin Allah wanda ke jayayya da su ya san wa'inda suke nan abin nufi cikin jirgin ruwan Allah ya sa akwai wa'inda suke kafirai ne ba sa yin imani da mu amma duk da shirkar da suke mana Allah ya ce mun sani sai mu bari jirgi ya kubutar da su ba mu nutsar da su saboda rahama ta mu saboda mi ma lahum min mahis ba sa da wurin gudu mana sadda muka yi niyya halakar da su ba wanda ya sai tsira shi gudu kana cikin kwale-kwale ya jice cikin ruwa ina za ka gudu ai dabara ta kare ku karshen ta wani kifi na can na jararka ai ma na annabi yunus ko ba haka bane eh idan abaka ila al-fulk al-mashhur fasahama wa kana min al-mutahadin fal menene fal taqamahu al-hut wa huwa mulim nabi yunus yana zuru sai an kace kifi ta hade shi sai gashi ya hada cikin cikin sai Allah ya sai ka zo ka teku jirgi na haka haka kana leko ka tuwayo kifi na bude ba baki kiran nan ba dadi can ma babu dadi amma sai Allah ya bar mu mutane su tsira wa ya alamun ladina yi jadiluna fi ayatin Allah ya ce mun san waɗanda ke jaya game da ayoyin ma lahum min mahis ba sa da magudana kun gane ko mahis ay maharab ba sa iya gujewa azaban mu in muka yi niyyar halakar da su fa utitu min shay ku dai mutane fa ku sani ba ba wani abu da muka ba min shay duk wani abu na dadin duniya ko yaya yake da muka ba ku fa sani ba wa mata'ul hayatid duniya dan jin dadi ne na rayuwar duniya ba komai ba kai ne in ka samu miliyar 100 ko miliyar dubu kana ganin ka haye shi Allah dan shay'in ne dan wani abu ne ba komai bane a gurin Allah kenan duk wani abu da kun ka gamu ba ku ba komai bane jin dadin duniya ne ita kuma duniya ba ta da tabbatawa wama inda Allah khairun amma ku sani abinda Allah ya tanaje a gurin sa lahira na aljanna shi yafi zama alkhairi mutum ya same shi wa abqa kuma shine yafi wanzuwa lil ladina amanu ga duk wanda suke sun yi imani da Allah wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ne ga ubangijin su kaga yanzu albishi da yake mu duk abin da kika karasa abin da Allah ya mata da ji ya bi shi duk abin da kika ka samu in ka bi Allah abin da aka yi tanaji a lahira ya fi wannan shi yasa Allah yake son ya bayyana ma bayu mu kwantar da hankalin mu game da wannan duniya mun samu alhamdulillah ba mu samu ba ma alhamdulillah mu rinka mu na ni'imomi na Allah in mun rasa kaza mun samu kaza in mun rasa kaza mun samu kaza shi kadai da fitta mu amma ka daina duban ban da kaza ban da kaza ban da kaza to sada kake da kaza da kaza da kaza to su kuma yaya an kai kenan mu san cewa dai yadda Allah yake faɗa mana fa ma uti tu min shay'in ba wani abu da aka baku ku dai mutane a wannan duniya fa mata'ul hayati dunya face dan jin dadin rayuwar duniya ne wama inda Allah khairun abinda yake a gurin Allah na aljanna shine yafi zama alkhairi wa abqa kuma shine yafi wanzuwa lil ladina amanu ga duk wanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suke dogaro ga Allah ubangijinsu ga sifa daga cikin sifofin masu imani shine Allah ya ce alladina yashtanibuna kaba'ira al-ithmi sune wa'inda suke nisanta manya-manyan zunubi kun gane ko Allah madaukin sarki wal fawahish kuma masu nisantar alfasha qaba'ih munana ayyuka wa idza ma qadibu idan ma aka husatar da su suka hasala aka bata musu da rai akai abin da yake na cutarwa ne gare su hum yakfiru su suna yafiya suna yafiya wanda suke musu laifi Allah madaukin sarki ya samu dace kenan nan da Allah ya ce kaba'irul ithm ana nufin manya-manyan laifuffuka duk da yake malamai sun yi ta bayani akan abubuwan da suke abin nan suke da alaƙa da alfasha manya-manyan laifuka Allah ya samu dace ina na muke الذين والذين يجتنبوا الذين يجتنبون كبائر الاثم كو وان سكي نيسانتا منيا منيا ليففكا سوني an yi bayanai akan kabarar ism kamar wasu suna ganin kabarar ism din nan mahadura ce kun fahimci hausa da akwai hadisai da suka yi bayani akan kabarar ism cewa bakwai ne alkabira wasu suna ganin abin da cewa alkabarar laifukan da suke da haddi sata shan giya zina fashi da makami da abin da ya kama da wannan bin abbas yake cewa da aka tambaye shi game da kaba'irul ithm yace hiya sab'u qala hiya sab'u mi'a aqrabu minha ila sab'a ibn abbas yace al kaba'ir mahduda laysat bi ma'duda ana ba idaddagagu bane daga 700 abin da ya sama ba a tsaye da kaba'ir akan guda bakwai kawai manzo Allah ya ce istanibu sab'al mubiqat al-ishraq billah sannan was-sihr qatl an-nafs allati harrama Allah yamin al-ghamus qadf al-muhsinat da abin da ya kama da wa'annan sannan akwai hadisi da yake bayani akan yana da cikin kaba'ir dhunub shatmul walidain to akwai hadisai bayan wancan hadisi da ya ambaci sababul mubiqat da suke yin bayani akan menene akan kaba'ir shi yasa malumma abin da suka tafi akan cewa kaba'ir wasu suna ganin dukkan zunubin da Allah ya ce yayi hushi da masu aikata wannan aiki ko kuma Allah ya ce duk wanda suka aiki kaza ai mota ne ko kuma duk wanda Allah ya ce in sun kai kaza ai musu haddi iri kaza ko kuma Allah ya wa'idi cewa masu kaza akwai alƙawari na irin azaba kaza a lahira irin wa'annan duka ana lissafa su a cikin kaba'ir ko kuma hadisi da ke nuni manzo Allah ce wanda ya kaza baya daga cikin wanda ya kaza baya daga cikin duk irin abubuwa ana lissafa su a matsayin alkaba'ir abin da dai an wajibi ga mumini sadda ya laifi ya tuban ma Allah subhanahu wataala an fahimci hausa don da Allah ya ce lalari ne shi ne buna kama irin ifi wa'inda suke nisantar manya-manyan laifi sai Allah ce walfawahish malawa suke alfawahish min alkabair shi ma yana daga cikin manya-manyan zunubai sai dai su alfawahish kabair ne faukar kabair cikin manyan laifi ma akwai manyan su alfawahish su malama suna ganin su laifi ne manya a saman manya in gaje sayan dankali sai aka ce a hidda ma manya sai a ce to ga manya an ware ma amma kuma ga wasu manya kuma haka gaba ne da shi ne yanzu yin aka yi taron manya sai ka ji ana cewa to kun manya sun zo kenan manyan manya wasu aka suka ganin fawahish kaba'ir kabira mana hiya minar kaba'ir lakin hiya fawqal kaba'ir sai dai tana saman kaba'ir misal zina kamar zina kun gane ko kamar kisan kai yanzu da mutum mutum ya zo ya ce an sace mai fartabu shi ko wanga ya zo ya ce an kashe mai dan uwa da da baka ba laifi bane amma yanzu kai sai da mutum ke ta an kashe mai dan uwa kana ma za ka ce mai an sace ma fartabu ai sai an gama harkar ta tashi sannan kenan manyan laifi kenan kamar yadda wasu malama suke fada wallahu alam wasu kace a fawahish kaba'ir ne waɗanda suke da haddi sananne wanda aka ce za a yi mai su in mutun yayi sata a yanke masa hannu fahisha ce in mutun yayi zina ya taba aure a yi mai hukunci kaza fahisha ce in mutun yayi zina bai taba aure ba a yi mai hukunci kaza fahisha ce da abin da ya kama da wannan wallahu alam in gane ko shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa wa idza ma ghadibu idan an musatar da su suka yi hushi ai mimman asa ilaihim mutumin da ya cutar da su ta hanyar magana ko ta hanyar aiki ya kufiru sai su yafiya sai su kyale ba sa rama wannan yana daga cikin ɗabi'u na wane na masu imani kenan
eh an yi musu laifi sai su yayi amma akwai bambanci tsakanin eh, yafiya da kyaruwa da kawo da kai kun gane kyaruwa yanzu kana ta he mutum ya yi ƙarhinka daga kai sai shi daga kai sai shi sai ya ce ma kawo jika goma sai ka ba shi sai ka ce mai ta yi na ƙyale ka na ma ya yi ma na na wannan ya biya ce ko ƙyalewa ne ko mene ne ba yadda za ka yi ne to wannan ba a ce kaya ya fiya amma yanzu kai ne kana ta yi in masu ɗaukar mashinin nan mutum ya zuwa fit sai ya rike ya fiti mafartabin da ka kamo sai ka rike shi da saman mashin sai ka aji shi gaban ka ka rike shi ko ko sha bai iyawa ka kalle shi kacce mai kaje tsoron Allah hakan bai da kyawu ka amince fartabin ɗin kace ta yi shi nan yi kai masa kyare shi kai ko ya zuwa kai masa kenan lokacin da kake jin kana iya kai ramuwa kuma in kan rama ba abin da za a yi sai ka kyale to irin wannan Allah yake so amma ba ka bari na don ba yadda za ka yi a ba irin wannan ba alladina daga cikin mai da Allah yake bada labari daga ciki a cikin suratul al-imran in ba na manta wala ce alladina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al-ghaiz ko masu kame hushin su wala fi na anin nasi masu yafe mutane to haka ake so mutum ya zamanto ko da an yi mai laifi yana menene yana yafiya shi yasa kame fushi yana daga cikin abin da yake da amfani sosai wanzala ce duk wanda aka yi ma laifi yana da ikon ya rama ya yafi wanda aka yi ma laifi yana da ikon ya rama ya yafi misali an kai an ɗauke ka aiki a ma'aikatar shugaban kunnan bai san kayi dogon karatu ba da aka zo sai aka ɗauke ka da ƙaramin diplom da ya zo sai shi hana ma salar wata ɗaya wata biyu wata uku kana da iyali kana mai gida mai gida mai gida ranar nan sai ka yi to da babban diplom ɗinka aka ce ah kai kana da wannan to ai kana kamata ka zama mai oga sai aka ce to kai ne oga a ma'aikatar shi ma zama ƙarƙashin kai za ka daga bashi albashi wata da ya yi sai ka kira shi kace ga albashin gashi ka gani yanzu ka samu damar yin ramuwa ko ba haka ba ne amma saboda ka san Allah bai son wannan sai ka ce babu laifi kai ba za ka rama da shari to shine ka zama kamewa kin ramuwa yayin da ka samu dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kazama gaizon wa huwa qadirun ala an yunfidahu duk mutumin da ya taushe wani damuwa na wani cutarwa da wani ya masa kuma yana da ikon ya rama ba kuma abin da za a yi amma sai ya bari dan Allah da abu za ku yawon kiyamata ana kusin halayi ana alkiyama sai Allah ya ce a kirawa ne rana kaza mun ga abin da ka yi ka kame hushinka akan wane da wane da wane su kai ma kaza sai a ce da shi ga matan goro ne irin na ya zaɓi wanda yake so ya tafi da su bayan baka naka fa sanadiyar wanga aiki da kai sai a ce to ka zaba ka kara dalayen kare nawa za ka dauka abin sai ce Allah bakin nan daga nan to kenan yafiya tana da amfani jama'a yana daga cikin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a husata shi ai mai abin da bai kamata ba kuma yana iya ɗauka hukunci sai ya dariya wata rana wani mutum ya zo gurin manzo sallasa ya kama rigarsa a wata rana aka ce ya shaƙi har sai da abin riga ya kwanta masa ya ce ka ba ne daga dukiyar Allah dukiyar na ba ta babanka bace ba ta mamanka bace dukiyar Allah ce ba ni ya sake manzo Allah manzo Allah ya murmushi ya ce ku ba shi dukiyar Allah an gaba shi a ƙara bai ya ishe ka yadda ta yamma ga dukiyar Allah za na yi dariya dana yin kai ne sai gaga shi yasa irin wani abu ya kamata ku ji su zai kagare sabon sunana masu rama manzo Allah suna nan in manzo Allah ya ce ai gunduwa gunduwa da shi za a yi kuma yana da dare saboda yana da ɗabi'a na gari sai ya dariya saboda yana son ya nuna mai sadda aka ɓata min mutum da rai in yana da ikon ramuwa shi kyale ya fiye ramu mu ko darasin da za mu ɗauka a nan in za a yi min manzo Allah wannan abin ya kau da kai kai ko gobe dan an zagi malamin ka gaba gare ka sai ka ce Muhammadu Allah an zaga gaban sabai wasu ce ko ba yau ga mun muna ganin irin su wani a shi irin tsigirar gashi yanzu akwai su suka shan ka gane shi an fahimci hausa ko kuma kana ta idan kana malam bai kamata a ce malam yana faɗa duk da tana kamawa ne za mu yi bayani akwai lokacin da ya an taka ka kakka kakka daga ƙafa kamar yadda imamun na ya ce muna kama jikinmu ne don kan wawaye su daina mu an fahimci hausa eh amma yanzu nan abinda nake so in kawo a ƙarƙashin wannan hadisi in kana shugaba wani zai yi mahabaici wani zai zage ga in gaja ya murmushi kare shi ya fi zahi bai da kalama an gane ko Allah ya tausaya mana kenan ana son mutum ya zama yana da kamewa in yayi hakuri yafi Hurr bin Qais yake cewa wata rana wani mutum ya shigo gurin manzo gurin sayyidina Umar yace da sayyidina Umar لا تؤين الجدل ولا تحكم علينا بالعدل kai dai umar dukiyarmu duk ka rike baka bamu hukunci ma da kake na zalunci ne baka hukunci na adalci sai na umar ya fusata urbin al-qais sai ya ce da shi khudil af wa amur bil urf wa a'rid anil jahilin ma hada min al-jahilin yace haba umar ka saba da yafiya kai aiki da abin da ya saba mu ɗabi'a ka kawo da kai game da wawaye wanda wawa da wawa ne Horul bin Radai sai ya ce wallahi da na karanta mu wannan aya sai ya yi kamar ma bai ji wannan yana magana ka zo kana biron ka misali a ce kai ne shugaban bari mu ɗauka kai ne kwamsar sai wani zai zazzage ka ku ku Allah ya tsakanin mu da ku kuna muna kaza kuna kaza wanda sai ya ce ku rahimin shi in ka san Allah ba ka yi haka sai dai ka yi dariya saboda kai babba ne sai ka ce ka gama ɗaya ce ta yi Allah ke hanya ya yi zahi da ka kulle shi don wani in ka kulle shi sai kowa ya san ni an kai kuma a zo a baka hankuli dole ka sake shi ko ba haka ba kuma wasu kuma sun sami abin da suka so dama bai da imani wai dan an gaya mai gaskiya shi na ya kullewa ne Allah ka gane mu yanan jama'a ana son mutum ya zama menene ya zama mutum mai haƙuri wata rana ummu salma bai wata sai an yi hankali kana tare da mutum ne kirka mai komi amma munafikinka ne bai son ka sai ta san cike ta zo ta ce masa da na umar ai ummu salma tana ɗaukar kuɗi tana ba Yahudawa, kuma ranar Asabar tana yin azumi saboda girmama wannan rana. Sai da na umar ya ce, musamman ya haka haka ne, ta ce, abin da dai ta faɗa ba haka ba ne, ni ba na yi azumi ranar Asabar. Kuma Yahudawa yana ɗaukar dukiya in taimaka musu, saboda alaƙa da take tsakanina da su. Sai Ummu Salma ta ce ma baiwa, ke mista kika yi mai haka, ta ce wala shi ɗan na ya sani miki haka kuma salmar ta kusa ta ta kusa ta sai ta gani za ta ta saka mata sai ta ce je na yan taki daga yau ke ba baiwa ba ce je na yan taki in gani ya gaza gari sai ta babu abinci sai na sai na boka mista lokacin da aka ce Aisha ta yi zina shi bai gani ba ba shaida ba amma su a yan ba da labari sai da na abubakar komi shi ga mai mista komi shi ke mai sa amma da an zo an ka zauna kai mun je gidan ku ta kaza a kuma ai ku san da ba wannan ai komi an ka yi daga sai ce to kun ci ku dan gidan su ma ga sani yawa ya an tashi an ka koma can da an zo an aza fada mista ya zo wa mu labari game da Aisha ce a ku ku san da ba Aisha ni dan gidan su na gidan su ne tasowa kuma ya san ƙarya yake ba sai da labari ya sabko daga saman bakwai sai ga su makaryata ne abubakar ya husata ya ce wallahi ban ƙara yi ma komai Allah ya ce a'a a gaya mu mawadata da ke taimaka ma masu hali su yi afuwa su yahi shi abubakar ya ce inda Allah ya ce in yahi na yahi zan ci gaba da yi ma duk abin da nake maka wal kazumi na daga zake nan ina ganin kanmu abin nan nan za mu takaita abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka